Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne saurari. Abul Fituwat Production Kaduna ke gabatar maka da wannan karatu na fassarar jauhara wanda sheyinmu murabbinmu a Sheikh Ibrahim Mansur Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazor opposite Tudun Wada Cinema ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
da ne yanzu abin da za mu ina yanzu ko muke ji Allah ba mu iko yake da shi fatiha da salatu fati uku وكبيرنا سكننا وذكرنا وأنسانا وحرنا وأبنا وهاجرنا وقائدنا وتائنا وعاشنا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ar-Rahman Rahim Assalamu alaikum mai sauraro yau ashirin da biyar ga watan Mayu miladiya dubu biyu da biyar wanda da ashirin ga watan Jumada Ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah ta ta dawo da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulani shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu a karo na ashirin da ɗaya domin sauraron fassarar jiyani daga bakin malamin malam shehu Mansur kamar yadda muke faɗi a kullum duk wanda ya je ke da tambaya yana iya tuntuɓar malam a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اعبدوا لنا في هذا المحضر وانتاله بنا وانتاته لنا بالزرع dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi ba shi bukatar komai da komai a wurin alhamdulillah kamar yadda muka faɗi cewa a cikin wannan harabi da muka tashi wa fitu da rabbin jadari bin na ɗayi wa bil mustafa al muktari ainihin ma'ari muka ce labudda irin a wannan wuri dole a yi maganar jawhaki kamar to amma kafin nan farkon harfin da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya fara da shi ya ce wa ittu da rabbi ma'anar wa ittu ai amantu wa tawakkaltu wa taslamtu wa fawwadtu wa raditu da rabbi bi ma'ana wa ittu na amince ma'anar shi na yi imani na yi tawakkali na sallama kaina da lamarina na mika komai na kuma na yarda da duk abin da Allah ya zartar da shi ba na jayayya da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ma'anan wannan ma'anan wannan kudin nan a cikin hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana magana yana cewa al ma'rifatu ra'su mali wal aqlu aslu dini wa asasi wa shauqu markadi wa zikrullahi tunsi wa tikatu kanzi to anan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yana nufi gaba ɗaya tafkar ta baki ɗaya cikin amincewa da Allah in muka lura da wannan hadisi annabi ya ce ma'arifa sanin Allah shine uwar kulli na jari na kenan sanin Allah sannan ya ce hankali shine asalin addini na kuma shine foundation dina sannan tsananin shauki shine abin hawa na wannan ba za mu magana kansa ba sai mun tashi zaman furka da shauki alhul mujamma'a to anan ne za ka ji yadda soyayya take hawa hawa soyayya da take fasa zuciya ta lalata ta da soyayya da take faffasa hanta da yadda take sakkowa wurin uwar hanji duk ba a yi wannan sai cikin Allah soyayya kaf tana karewa a baki ne inda ta duniya ce in ko ta sauka kan hanta to ko ne kake so a duniya ya tashi daga nan zai nuna maka Allah kawai shi ne soyayya da zariya ta yi annabi Yusuf tana ta kan annabi Yusuf lokacin da babu halacci tsakaninsa da ita lokacin kuma da ta zama halal ɗora bayan ta fahimci annabi ne ta san Allah da kansa annabi Yusuf yakan yi mata magana a matsayin ta wato ta matarsa hankalin ka ko bai kai shi ne ke ce mata yaya da kina so na kina so wato in yi lalata da ke amma yanzu kin zama halalli na kuma ba ki fuskanta ta kamar yadda ya kamata sai ta ce lokacin da nake son kamar san ubangijin ka bane amma yanzu na san ubangijin ka soyayya ta koma wuri lokacin da take san shi in ta daga kai ko mai ta gani taurari duk sai ta ga sunan Yesu a ciki ga abin da ta kalla ko mace ko namiji Yesu kawai to wannan soyayya in ta fara kaiwa nan to an fara ƙetare duniya an fara shiga cikin Allah ko da abin duniya kake so in ka fara shiga irin wannan yanayin to la duk da wannan soyayya sai da soyayya ba ƙarya ba ce da ita aka yi fa ahbabtu an wurama to da zarar kai ƙarfi shi ya za to shi ke sai ta ɗauke ka sai ta kai ka can inda ake so soyayyar farko shi ne na gani na so almahabbatu na na ka dan zauna akan kwalbet sai ka ga sun wuce yayi na gani na so to da zaran ka fara zuwa aka fito aka tattauna yau gobe jibi to sai ka tashi daga nan sai ta zama shauku ya za a yi ke zai in turo biya ina wani yayin to da ba an fara wannan zai zama garamu sai kana kwana kana kallon su ne har gari ya waye to daga nan to shi kenan sai abin sai kuma sai ya zama a tafayyo shi ne abin kalbu illa ya kone mutayyama sai ka fara shoge idan babu baka da shi sai ka dan saci ido ka nemi na iyayenka ka kai mata yanzu kuwa in mutum ya kai nan dole ne ya hidima dole ya shanu in mutum ya kai makamin ka sanyi duk in za ka samu dubu daya to naira in za ka samu misali a ce ka samu dubu goma to kusan ɗari dubu takwas da wani abu na can shi ne sai ga mutum ya wuri bai ci koyo ba amma da kuɗi ya shiga biyu shi sai ya kai mace kowa ne yana hamma to in mutum kai wannan a cikin san Allah shi ko ba zai iya bacci ba sai kwana yana sallah sai zai da tura shi ne cikin fadan Allah to da zarar yin sallah sai ce hayi ya jitu mun ne ka rasulullahi na tura ta cikin fadan Allah sallar farilla wanda ai sallar nafila da kai sadaka ne shi hadisi mun ne ka rasulullahi saboda ka kai mukamin ta tayyo a nan shi Ibrahim saboda wato cikar kamala da ya samu a cikin kai shohin cikin hamarar annabi Muhammadu sai ya ce ma na baka kaina na baka idona da hanci na da baki na da kunne na da hannaye na da ƙafafuwa na na baka dukkan gabbai na da halitta ta baki da na baka mata na na baka iyaye na yaya na ma na baka shi ce ko yin wani shi ina so yana so na na baka shi shi fa dukan mu na annabi Muhammadu shi Ibrahim ya bada mutumi shi duk abin da ya samu annabi zai da har ma yana zama a azkur hajati am askutu sayyidi na kawo na kawo shi in faɗi bukatu na ko kuma in yi shiru ne dan na san ka san komai yace to ko dai ba zan faɗi bukatu na ko alayka salatu lahi salatu Allah ya tabbata gare to zo da ka shine nan abin da yake nuni wasittu amantu wa tawakkaltu wa taslamtu wa fawwattu wa raditu na yi imani na yi tawakkali na sallama kaina da lamarina da dukkan mabiyana na miƙa lamarina na yadda da hukunci na ubangiji tabaraka wa ta'ala wani ne rabbu ai al-malikul muslihu al-jabir al-mudabbir al-qa'im li misali halki shine al-rabbu wato mamallaki mai gyara lamarin bayi mai dora kariyar bayi mai gudanar da lamarin su tsayayye da gyaruwar halittarsa ba wanda yake gyara mai halitta sai shi wato shi ne wani almurabbi jami'a ibadi wanda yake renon dukkan bayansa duk tabbiri ta hanyar jujjuya gyara lamarinsu wa sunafin yayi da ainihin nau'i nau'i na ni'ima yana gudanar musu da shi wa hasu min haza amma baka sani kar ka dauka irin wannan ni'imar shi yake kiran Allah da ita yana wato ma'ana mafi keɓantar ainihin wannan kula da Allah tabaraka ta'ala yake da bayan shi ne tarbiyyati da asiyai tarbiyyar da Allah yake tsarka kan bayi bi isma'i kulubin ta hanyar gyara zukatansu wa ruwayin da rayukansu akhlaqihim da ɗabi'unsu wa li hadha akthar du'a'un lahu bi hadha al-ism al-jamil bi annahum yaqlubuna minhu hadhihi at-tarbiyyah al-khassa so da kaga keɓantattun bayi in suka tashi roƙon Allah da rabbi suke roƙon shi saboda sanin wannan tarbiyya da yake wa ruhinsu da kuma ayyukansu za ka yi biya abubuwan wato sadai suka roƙe shi da rabbu ya rabbu ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kullu jifan lana ya wahidul ahadu to biyan wannan addu'o'i fahimtar irin yadda Allah da barka ta ke tarbiyyar keɓantattun bayansa shi janyo suke kiran shi da wannan suna to shi ne cewa ha za yi shiru ila annahu balaga martabatul imanin makkiyin ko baka sani ba wato wannan zai tabbatar maka da cewa shi Ibrahim ya kai karshen martabar imani kafaffe wanda shine at-tawakkul wa taslim wa tawhid imani cikakke zai samu ma sai ka an samu tawakkali tasmini kowane lamari ga Allah shi yasa da yawa za ka zauna faɗi cewa sharaɗin faida uku ne ba kowa bane ya ce ni dan faida ne ka yadda sai ne ka yadda ka rabu da shi ko in mutum da cika sharaɗi ko ba dan faida bane kamar yadda yin mutum da cika sharaɗi ko ba dan ɗabi'a bane shoji ya ce talatatun ta ɗaure muridu anna yurdin ala yurdina زيارة الأولياء العيائل والأموات وترك الولد wannan uku in babu su ba tarika shi ta ce abu uku ne ke raba mutum da mu bayan mun ya karɓi wurin mu na tijjaniya sai je karɓo shagariya ko na shabandiya ko halwasiya ko shaddariya ko kadiriya ya hada sannan mutum ya karɓi wurin mu sai ya ce ai ga wani shehu khalwatiya ya zo ko shehin julaidiya ko bulimiya ko uwaisiya ko kalandariya ko wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙo ɗariƙo da talatin da uku sai tashi iya ziyarar saboda neman madadi ko kuma mutum ya ce kai ni na gaji na ma bata gaji zuwa ga rubu ne to wannan hukun in ka aikata su ka bar ɗariƙan mu shi ibrahim kuma ce to abu uku ne mu kuma ke tabbatar da mutum cikin mu husnul zanni lillahi وحسن الظن بعباد الله تفويض الامور الى الله شهود منة الله wannan uku in ba su ba faida kyakkyawan zato ga Allah duk laifin da kake ka tabbata Allah zai iya gafarta maka kar ka ce ai abin ya yi girma gara ma kai in sake mutsewa ciki ka san wani ta'addanci ta'addanci sai da kai gara ma kawai a mutu gaba daya a ciki a ka tuba kai ba komai shi kofar Allah gobe take kar ka damu duk girman nufi kin tarihi Allah ya yafe shi to kai wa Allah wannan zato karka ci ai tun da ne kaza gaskiya ai ba ni ba Allah a karka ya kai ki tsawon da ga Allah ko na hali yake Allah ya san da kai kuma zai yafe maka sannan ki tsawon da ga Allah alamar bawa yana da kicciyan da ga Allah za a ga yana kicciyan da ga bayin Allah idan ka ga mutum kowa ka wani ce kai wani shi kaza yake yi da ma mu kai wani shi kaza yake yi to shi ne mutum banza shi na Allah ba abin da ya duk wanda aka ambato kai na Allah ne shi ma ba abin da ya dame shi to amma ka mutum daiman da an gano sunan tsakaninka da bayi kowa mutumin banza kowa mutumin banza to tsakaninka da Allah ma haka yake sannan na biyu shi ya ce to ka zama mai ganin baiwan Allah shuhudun lillahi kar ka ɗauka wai dabarar ka ce ta sa ka zama ɗan dariƙa ko ka zama ɗan baina annabi ya kula mu duk ba dabarar ka bace kawai baiwan Allah ne ya halitta ya danga ta a hannun ka in ga dama yanzu ya karbe ba wani ko sallah ka kwana kana yi ko wasu wucurori kake yi ko wasu abubuwa kake yi Allah tabaraka ta'ala ya sanar da kai wasu al'amura kar ka ga kafiyan ka tabbata Allah da warko ta'ala yana da miliyoyin ka saboda ka sun koyar da kai kawai ka ba Allah ka girmama kowa kar ka taba tunanin cewa wai kai yau kana da wani aiki da yake ka kana saman bayi to in kai wannan baka cikin mu inji shi ka sunkuya sannan ka mai da lamarin ka ga Allah ko wani irin hali kake ciki ka san Allah yana sane da kai zai taimake ka kar ka kuskure ka ce ai in dai wani yana da rai ai shi kenan ba zan ji kunya ba wani mahalu ko mahaifinka ne Allah ya bashi dukiya kar ka in dai dan faila ne kai kar ka sa shi a ranka ka sa shi a rai a matsayin sa na ubanka kawai ka girmama shi amma ba dukiyar sa balle wani kar ka kuskure kai tunanin akwai wani mahaluki a faɗin ƙasa wai in dai yana nan kai ba ba wannan mutum babu shi Allah kawai saboda ka inji duniya za su mutu sai ga kana ta cin abinci ba komai amma in kai wannan to da wani biya faɗi shi kenan sai matar ka ta gudu ba abinci ka shiga halin ba gani kai to sai da ka karka yadda da wannan to waɗannan abubuwa su ne ainihin sharadin faila to tawakkali din nan da tasmini da tawalla lamari ga Allah akwai wani babban wani ana kiran shi Abu Ali Dakkat radiyallahu anhu shi ne zafar mutawakkil yaskunu ila wa'adi wa tayyib tasmini yastahi bi ilmi wa tayyib tawhid yarda bi hukmi su uku ne mutanen akwai ma'aboci tawakkali shi ne tawakkali shi yana natsuwa ne zuwa ga alƙawarin da aka yi masa ai an yi alkawari mai tawakkali zai samu kaza kullum shi yana zura ido ne ga wannan abin da aka yi alkawari mai tawakkali zai samu shi makamin sa kenan shi kuma ne tasmini wanda ya sanna manamarinsa ga Allah yanda zai ya gane kanshi shi kuma ya tafi da ilimi ya wadata da ilimin Allah bai sauraron wani abu ya so shi kawai Allah ya san da shi kawai bai fa'ido shi ne tawakkali kullum zaka ji na ka bari da an dogara ga Allah ka bari mu ma za mu samu shi ne tasmini da abin da ya gane da za a samu ko a samu ko kar a samu Allah na ran kawai mai taslimi kenan to sai shi ko mai tahwidi shi mai tahwidi ya yarda da hukuncin Allah ba abin da ya dame shi in talaucin ma zai karu ya karu kawai eh ai tun tsira cikin talauci ana jin daɗi ga talauci ya kanta amma ga ai ta wujiri kawai kaga mutum ya fi ka murmushi ma kai da kake da kuɗi kullum cikin jin daɗi kai ka ce shi ne attajirin da rosu amma gidansa ba komai ba abincin ma da ba shi yaran suna gida ana ta amma hankalinsa kwance saboda tsabar tafwidi to sai da haka wannan shi ne makaman guda uku to duk wannan makaman da na zana yana cikin wasitu da rabbin shi Ibrahim duk ya haɗe su ya miƙa su ga Allah baki ɗayan su to sannan shi tawakkali halin muridai ne shi kuma tasmimi halin muƙaddamai ne shi kuma tauhidi shi ne halin shehunai to a nan ne imam muslim ya fitar da hadisi cikin kitabul imani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka damul imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wato wanda ya yarda Allah tabaraka ta'ala shine abin bautarsa addinin musulunci shine addinin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon to wannan ya tantana dadin imani to a nan baki da bishiyar ya tattare su baki da cikin wasittu da rabbin sannan wajen mutsabal mukhtar kuma kaga za ka damar iman maradi da rabban wajen muhammadin rasulun wajen islami dina to shi kenan da shirin wannan sai ya ce to da na tattara tawakkali na da takmini na da tawhidi na zuwa ga Allah fa ja da ni inda dai shi kenan sun yi min baya fa ja da ni ai wa habali sai ilin baiwa bidla da'iri da tafsasan zurfafan ilimai yani ulumul wadi al-mu'abbar anhu bil ilmi ladunni kana ta'ala wa allamna min ladunna ilma shine ma'anan wannan shi kenan da nan sallama Allah sai ilmin baiwa da wato zurfafan tafsasan ilimai su ne ilim wato ilimman da Allah ke ba bawa kyauta ba ta da ya nema ba su ne ilimin da Allah tabaraka ta'ala ke cewa sai muka sanar da shi ilimi daga gare mu واللطائف جمع لطيفة يعني أن الرب تبارك وتعالى المالك المسلم الجابر المدبر القائم وثاني خلقه المربي جميع خلقه بالتدبير وأتمام النعم وهب لي بطعن كل إشارة ركيكة me wannan sunayen da muka zana shi imin baiwa da fahimtar dukkan ishara siririya ma'anan wato a takaice in ka zance la'ifa ko ilmin ladunni ko isharatun raƙiƙa kamar da shi yake cewa wa alhama sahabi zan ka kullun raƙiƙati aliyu khadim hazina sun yi katibi bisa zai bari kana da kullu bai an yake cewa na gode Allah da ya fahimtar da almajirai na dan danin kowane abu siriri ya za ka gane kai ma kana dan danin kowane abu siriri shine duk sanda sauro ya kuka a kunnanka ko kuda ko ganyen bishiya ya kada akan idanka ka fahimci me Allah yake gaya maka matuƙar za wanda bai gane ba a yin ba a yi da kai kana son waɗanda ake yi da su ne kawai shi ake cewa nadiba shi ba karatu ne ka karanta shi a'a ka rika fahimtar maganar Allah cikin halitta Allah duk sanda yake wani abu jifta ko wani abu ya motsi ko wani abu ya ƙara to ka rika fahimtar menene ke gudana a wurin dan Allah ya faɗi a fasittu wanda ma khalaqna kuma abasa kawai shi ke nufin gani kada ka ɗauka ya sami ce a to dai kada ne muka ce me muke yi a lokacin da kuda ya kuka ne ce to duk irin wannan abubuwa haka haka haka haka a hankali a hankali kana fahimta kana fahimta to shikenan sai su taru sai su zama da ɗaya shi yace to ni na gode wa Allah tabaraka taala da ya fahimtar da ni dukkan wata ishara zuzzurfa allati taluhu lil fahmi wacce take haskakawa zuwa ga fahimta wala yasawar ibara amma kuma ba ta yi daukar fassara irin wannan fahimtar ba ta daukar fassara ba yanda za a yi kai bayanin ta muna faɗi cewa shi ilimin banki misali aure ne yanzu kai aure abokin ka bai aure ba bayan kwana uku sai ya aiko maka da wasiƙa ce da Allah ka gaya mu wai ni yana son ya aure ya abu yake za ka rubuta abin da za ka ce mai kai mayu in ka rubuta ma ka shi ne kai to zauki kenan duk inda ka ce zauki to abin da ake nufi kenan ka ɗanɗana Allah ko ka ɗanɗana annabi wanda ka ɗanɗana shi to ba zai faɗi ba ba zai faɗi ba to zai dai in mutum shi ma ya yi abin da kai sai ya ji shi ne ma'anar faɗin shehu ya nuna ni jalan wa'aikantu annaman tajarra'a min isharar ma zutuhu sabba suna zargina don jahilci amma na sakankance na tabbata da za su ɗanɗani kaso ɗaya a cikin ɗarin abin da na ɗanɗana su ma da sun faɗa cikin tukunyar kauna sun gasu. to saboda haka shi ne wannan wannan fahimta ba ta ɗaukar fasara wa ulumul azwaqi inda ake cewa ulumul azwaqi wal ahwal wal kushubat wal haqaiq wal daqaiq wal raqaiq wal ladaih wal mana'i wat tajalliyat duk sunan ilimin ne wannan ana ce masa ilimin zanki ilimin hali ilimin kashafi ilimin hakika ilimin dakika ilimin rakika ilimin ladifa ilimin kyauta ilimin tajalliyat التي تنوي للأفهام الساكنة المتأينة بالإشراقات الجنبية أما بعض الناس كرفقه وأنه إلمي شيني حتى شعتا شنغيري ولا ينتهي إلى عدو كما بايا بيد إياكا wato wanda yake yadbatu al adam bihi fa yu'addiha nadiqatu bi ibaratin yuhamu minha haqiqata kama hiya ta yanda wai har mutum zai iya samun nutsuwar da zai bayani a gane bai yiwa sannan wannan ladiba din tana da wata fassara kuma ana cewa zuciya ma ladiba ana cewa ruhi ladiba ladaif to idan wani fassara wannan ladaihu da wancan ilimai to sannan kuma idan ka sake dawowa sai ana iya wa kadi da laƙudu za in nasa allati ju'ila al-badal mahallu tadbirin wal alat tasir ma'lumatiha al-manawi ta wal hissiya wal misaliya wa in kare muradiya in dai abin da shi yake nufi a nan da ruhu da yake magana ko da zuciya wannan taladira to hali hiya al-ladaihul khams al-insaniya shine ainihin ladaihul khams al-insaniya da muka fassara cikin salatul fati satuttuka da kauci mun faɗi insha Allah tabaraka wa ta'ala yana da haƙa'iƙul hamsul ilahiyya annabi kuma yana da layul hamsul insaniya fahimtar wannan shine salati ga annabi har muka wadi muka ce matakan mutum bai gane wannan ba kullum sai dai ce Allah kai wannan salati amma shi ba zai iya yi ko zai mutu ba zai iya wannan salati ba in dai baka gane wannan ba kuma in baka gane wannan ba sallolin ka sai dai ina ya tafi a karba ba za a taɓa karɓar sallar ka ba ka koma ga Allah sai da dalili wato abin da ya faru ainihin hatake da asirai da ilimai waɗanda suke cikin wato nasutun Allah sai zuwa su baki da cikin nafsin annabi Muhammad shi ne salatin Allah gare shi sannan ilimai da hatake da ilimai da suke cikin ainihin halaran malakutun Allah sai zuwa su a cikin ainihin zuciyar annabi ta kalbu sannan ainihin asirai da ilimai da hatake da suke cikin ainihin jabarutin Allah zai zuba cikin hankalin annabi Muhammad sannan ainihin ilimmai da hatake da asirai da suke cikin ainihin wato lahutun Allah sai zuba su cikin ruhin annabi to sannan ainihin ilimmai da hatake da asirai da suke cikin hahutun Allah sai zuba su a cikin ainihin ru'a wato asirin annabi yayin zuba wannan yayin salatin Allah fahimtar wannan da gano abin da yake gudana shine salati ga annabi inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi to shine in kan yarda ga guda biyar ne ai to yayin da sallar asbahi ta kama ka to ka samu ainihin shuhudin nasutun Allah yayin da ka ce Allahu akbar ka shiga cikin nasutun Allah sannan yayin sallah wato wato wato azhar ka samu ainihin shuhudin ainihin malakutun Allah ka halarta wannan yayin sallar la'asar ka halarta jabarutun Allah yayin sallar magariba ka halarta lahutun Allah yayin sallar isha ka halarta ka cikin hahutun Allah to yayin nan salloli biyar sun karbu sun cika shine halin da zaka yi sallah baka ga masallaci ba balle fanka balle filin balle ni ma duk baka gan su ba babu su ka shiga yin fadan Allah ka tabbatar da Allahu akbar amma ka ce Allahu akbar kuma ga wasu abubuwa to shi ke shi yasa ake jin tsoro ka ce Allahu akbar yayin nan kuma kona ba zuciyarka to wannan abin mala'iku za su karyata ka a ce kariya kake abu kaza da ke zuciyarka shine akbar ba Allah ba sai sa ke jin tsoron a zo gaban Allah haka an fi so sai an sai na alihi yana a lura sai dinga canza kala ya zama bulu ya zama baki ya zama yalo ya zama haka haka haka sabon ka ce aminu mini ne ya in za a yi sallah in kana alula sai mu kana rikida sai ce ai ba ni ba duk wanda ya san inda za shi in ya gama alula dole ya canza kala to amma mu Allah Allah kaje kai kira ma dan ma mu ma mu a ce ai lalle ina malamin nan ne Allah Allah kace ana sallah liman ya gyara kamar gyara dan goben da ya ce na ustazin nan da Allah bismillah mana sallah to wannan ya zama rudu kenan ana so sai na Ali ya tawfadi yace duk wanda ya sallah ya gane wanda yake damun shi da nagon shi ya sake sallah Allahu akbar wannan kalmar ba wasa bace shi za ka gane cewa takbiratul ihrami takbiratul ihrami za a ce fadan Allah to an ce babu abin da yafi Allah girma babu kaf to me rage sai a saurari halara kuma to sau da haka abin akwai ya sosai ana so in lokacin sallah yayi kam mutum ya je yin alwala din nan ya dinga halarta wannan abubuwa yayin da zai tsarki ma tuko ya kaddara al'aurarsa zuciyarsa ce shi ne ya wanke ta ba wai kawai shike lokacin sallah ka dauki buta ka je ka yi hudari kai ka yi ka yi sarki ka ba ka san me ma'anar sarki ba ma'anar ta zuciya ka tsarkake zuciyar ka yayin da kake zuba ruwa ka zuba wa hasada ƙarya keta munafunci girman kai duk ka zubar da su a cikin bayan gida dama dauda ne ka fito za ka yi alwala to shikenan yayin zuba ruwa a hannu din nan ma'anar shi ba haula wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara babu karfi babu dabara sai na Allah shi kenan ka wanke sannan ka zo ka kurkura baki kurkura baki Allah duk abin da na taɓa faɗi ba haka yake ba ko duk karyar da na taɓa duk batsar da na taɓa duk magana da na faɗi wanda bata dace ba Allah na tuba shine kurkuran baki shakawa duk wani warin sigari da na ji wani wani warin wuri wani warin giya ne wani wane ne na shaka duk wani abu ne shaka na haramun da bai kamata in shaka ba na tuba sannan sai ka wanke idanka wanke ido din nan wato duk abin da ka taba duba bai halatta ka duba ba ka tuba ga Allah duk wani Allah da kake gani ka tuba duk wani abu na laifi da kake kallo wanda bai kamata ka kalla ba Allah na tuba shine ma nan wannan in mutum ya samu ba zai ta yin abin nan kawai sai dai Allah ya sa mu dace irin wannan ne ni ba ni na cewa kar ka dauka ni ma na ce Allah ni na mun dace ba na cikin wanda suke tunanin wai wannan ina da yakini akan addinin da nake ba na shakka saboda haka masu Allah ya dace da su yi kokari su shigo cikin mu to wannan shi ne maganar abu wato to idan wannan ne shi ke nufi da ja da nufin na ɗari to yana nufi waɗannan tattasan rayuka da wato abin da ya zubo daga cikin wato wato wannan na ɗari na annabi shi ya ce to Allah ya mun baiwa da su shi yasa babu wanda ya iya wa annabi salati a zamani kamar shi inda shi ba sai kuma wanda ya bi shi ya koya masa shi ne wannan da ɗaya hudun da muka zana to shi ya ce na gode Allah sannan wadil mustafa ya ni amantu wa raditu bil mustafa shi ma na yi imani na yadda da shi abin zaɓin Allah Allah zai faddala wallahu ala ta'ir khalqi wanda Allah zai rita shi amsa dukkan halittarsa wasa fa tsarkake shi ne tabatul akhayat daga tsab wato tsabta tan zababbu tsabtatattun zababbun bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya ware shi ya tsarkake shi wa abahu tamamus sarai Allah ya bashi cikakken tsarki kai annabi saboda tsarki fa da za a haje shi ma ko zuni ba ba jikin shi ka tana jin mai tsarki haka mafiya tsarkin da ake samu ba sai an yi duniya bane ake dan abin nan to shi annabi zuwa sa duniya ma mahaifiyar shi tukun matan da ta ɗauki cikinsa ba ta taɓa yin laulayi ba ko ta yi amai ko ta je tana shinshina matsayin din nan da iyayen mu suke yi duk ba ta taba yin wannan ba mahaifiya annabi tun ta dauki cikin shi kullum ƙara ƙarfi take to ka ko anan ka ce mutum ne shi kamar kai da babar ka in ka je ka tambaye ta za ta ce lokacin da mu dauki cikin kama da kyar likita ya kwato ni to sannan sallallahu alaihi wasallama cikin babar ta bai kumbura ba kai ba haka aka yi ka je ka tambaya ka ji shi a lokacin da aka yawo cikin kama ɗauka yin biyu ne sai ka ga kai ɗaya to zai da aka sallallahu alaihi wasallam a mai zaka mutum yi shehun محمد عبد الله غير مشبه به بشر مرة وذلك فتي شيء سدون دي شيء ناسي كما دمان قال الله سيني دي شيء دي شيء إبراهيم to haka sallallahu alaihi wasallam yake sannan babu shi ta tashi haihuwar shi ba kuka shigo yana yi a duniya kamar yadda muke ba annabi shigowa yana kalmatar shahada yana tsarkake zatin Allah sannan da ya sauko duniya ba jini ko ɗaya da ya sauka annabin da ya shigo duniya babu jini a ɗakin mariya sai kamshi annabi yana sheki an yanke mai cibi an mai shayi har da kwalliya idansa sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake zatin Allah kuma ka ce mutum ne shi irin ka saboda ka mutane su kiya to amma kuma a haka kake kiya shi mutum ne kamar saboda ka zan wa mu kiyaye wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa ka misli shay'in ba'da Allah tabaraka wa ta'ala to haka abin yake to shi ne shehu alaihi sai ga mana wadin mustafa Allah ya mun da da tsabar kaunar abai babin Allah nayi imani da shi nayi da shi na sallama mishi na Madina wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake shi girmama shi akan dukkan halitta akwai wasu da kan ayyara wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah tafa min walad Ibrahim Isma'ila واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم Allah tabaraka wataala ya zabi ƴaƴan Annabi Isma'ila a cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim ya zabi Annabi Isma'ila ya zabi ƴaƴan Annabi Isma'ila sannan a cikin ƴaƴan Annabi Isma'ila sai Allah ya zabi ƴaƴan Kinanatu a cikin ƴaƴan Kinana sai Allah tabaraka wataala ya zabi Qurayshawa a cikin Qurayshawa sai Allah tabaraka wataala sai ya zabi Bani Hashim to a cikin Bani Hashim sai Allah ya zabe ni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ƴan uwa wato idan muka lura da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba annabi Adam ya zaba annabi Nuhu da annabi Ibrahim da da annabi Musa ya ba su manzanci ya ke iya su da wasu al'amura masu girma to kuma ya zaba annabi da abubuwa masu yawa amma ababen iyakancewa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فضله تبديلا مطلقا واصطفاه استفاء مطلقا مؤبدا وقدمه على سائر الاشكال في جميع الازمان sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ya fifita shi fifitawar har abada ya zabe shi zabi na har abada ya gabatar da shi akan dukkan kowa annabawa da manzanni da dukkan mala'iku da dukkan wani Allah har karshen zamani to al-muqtari wa bil mustafa al-muqtari yani allazi khassa Allah tabaraka wa ta'ala bi kamal al-khitam wa hasan al-af'al wa kammala lahu min bayn al-anbiya tamam nasabi wa bulugh hasabi kai abin da da yawa kuma ga mu da da da da da abubuwa da ibn al-karimi ya faɗi ya ce katantu min nabi sallallahu alaihi wasallam khalfu li'ati ummi فما وجدت فيها كفاها ولا شيئا مما كانت الجاهلية عليه na rubuta kakannin manzo Allah iyayen annabi mata sai da na rubuta ɗari biyar amma ko ciki ban taɓa samun mazina ta kwaya ɗaya ba iyaye mata har ɗari biyar na annabi na rubuta da hannuna amma ban samu mazina ta ɗaya ba ko ko wata daga cikin waɗanda suke aikata ra'ayoyi irin na jahiliya din nan babu koriya a ciki sallallahu alaihi wasallam to kaga ko a nan ma dan wa annabi ya shawo mu sai mu dan fara an ce baban ka kakan ka da an je can sai ga rikatan da mamiji ya ba sallallahu alaihi wasallam da mai yake to zai da ta haka abin yake dai yan uwa to karshen abin nan dai اختاره الله تعالى الله تبارك وتعالى يا زبا النبي محمد بما ابرزه من ايام da abin da ya bayyana da shi ga idaniya wanda muke iya gani dan da abin da ba ma iya gani min kama da khalqi wa khulqi ne daga cikar halittar sa da dabi'unsa ala atan min jihil kama da abu mafi cikar fuskar cika wasta ba Allah ya zaba annabi imamu na hu iya da abin da ibashi min ba hadatul zalali na kwarjinin halara kwarjinin fadan Allah a fuskar Allah ake ganin ta ko wannan ya isa girma kwarjinin fadan Allah a fuskar annabi Muhammad ake gani sallallahu alaihi wasallam wa hatta yin mahafil jami'a sannan Allah ta yarkata na yake banci annabi da dabi'un nan guda ɗari uku masu girma duk dabi'un Allah guda ɗari uku Allah ya ba annabi Muhammad su sannan wal akhlaqul hamida Allah da barka ta ba shi dabi'u ala ban godiya wal mawahibul karima da kyaututtuka masu girma wal fadailul adida da falala masu tariya wa ayyadahu Allah ya karfafa annabi Muhammad bil mu'jizatil barahim da mu'jizozi da hujjoji alwaza ta wadanda suka farana haske wal karamatul bayyinat da karamomi bayyanannu allati shahada min asarahu wanda duk wanda in zamani da shi ya ga wannan kiri kiri wara'aha ya gani man adraka wanda in sai annabi alima kuma ya san wannan ilmi ne ilmi ne man ja ba da wanda izo bayan annabi ya sami yakini har turawa suna da ilimin yakini akan wannan turawa kai sun san waye annabi Muhammad wallahi to sai da ma shi jama'a da hazal kan ibnu Muhammad da ne su masu masu bincike ne sun san wannan sai dai kawai ba za su ba hatta ta irin zalika irin na kai har ilimin sanin annabi ya kawo inda muke yau wa fadat alwarihi ainihin masarci annabi suka kwararo alkalimatu masu girma alina akan mu wa alima alwujudu annahu abdullahi dukkan halitta Allah suka gane annabi Muhammad shi kadai ne abdullahi bawan Allah shine shi ne yake cewa huwa al-abdu haqqan wala anamu abidu annabi shi ne bawan Allah da gaskiya dukkan sauran bayi bayin annabi ونبيه ورسوله المختار المبجل في هذه الدار وفي تلك الدار أما شيء النبي الله شيء من ظن الله أبن ذاب الله أبن جرم ما الدنيا دلائرة تو أين المعارف تو أنا من مكة شيء لا بد أن أفسر جوهر في الكمال أين المعارف الأكوان صراطك التام الأركين أكرم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليا قوتة ذاتقت لها يطفئ من خلف الماني وعن أغلاق عن المتكبر الآدمي صاحب عرش رباني عن بيت والسيف أمرني عن ما ليخلق بمشاهد النور الهواني وعن ذلك الأمير الذي منعت به قانة العصاب أمشت مكاني اللهم صل وسلم على أين الأرض التي تتجلى منها بشرى كأن المعارف لاق مصر وتكتان من الشم اللهم صل وسلم على صلاتنا قبلة لتنظر أعظم إفادتك من كيدك يا النور من صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها
haka sabrin ne mu dare da Allah wannan salati mai ban mamaki mai ban al'ajabi yana daga cikin kwarjinin mukamin sauki yani ita jawar su kamali wato jawar su kamali tana da waɗansu irin asirare wanda ke ba za mu faɗi ba insha Allah sai mun kai ƙarshe jawar su kamali wato imla'i ne daga zatin daga ruhun Allah mai tsarki zuwa ruhun shoti jari abin da ya sa ka gaba da sunan Allah a cikin jawara shi ta zama ba zai iya faɗin sunan Allah a gaban shi ba sai sa kawai sai ka bi ainihin rahmati عين الحق عين معارف الأقوال عين الحق طلعت الحق عين عين المال عين الرحمة عين الحق عين المعارف guda uku to a kan wannan aini aini din guda uku akwai isharori ita salatul fati kamar yadda aka sani Muhammad Bakari an same ta ne da rubutun kudura shi yasa komai ya zo shi ita ko jihar kamal da aka masa illahi mai shi tijar ba zai iya faɗin sunan annabi shi ne Allah sallallahu alaihi ala ainihin rahmatin rabbaniyya to yanda abin yake wato ma'anar Allahumma ma'anar Allahumma alami ne alama alamun mufradun ala zatu wajibul wujudi alama ce a bar kada ta amsa zatu wajibin samuwa ma'ana in ka gida ce Allahumma ma'anin shi adduka Allahumma ma'anin Allahumma ay ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbiru ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Khalid ya Rafi ya Mu'izz ya Muzil ya Sari ya Basir ya Hakim ya Adil ya Nabi ya Khalil ya Amin ya ya Aziz ya Hu يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مجيد يا عفو يا جليل يا كبير يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودير يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حليم يا مهدي يا مجيد يا مريد يا مهين يا منيب يا علي يا قوي يا واجد يا ماجد يا والد يا سند يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجي يا هو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقتدي يا جليل يا جليل يا مغني يا ماني يا بار يا نافي يا نور يا هادي يا نبي يا يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور شنو معنى اللهم اللهم معناه شي يا الله لا رجيك بجميع أسمائك الحسنى كل ما علمت منها وما لم أعلم وأدعوك يا الله بجميع صفاتك المرتضي بكمالي بكل كمال منزه عن كل نقص شنو معنى اللهم wato shi yasa idan ka ce Allahumma ka faɗi sunayen Allah duka abin da ake so kai ka rabu shi yasa ko ne mala'iku suke in ba shi Allahumma Allah zai ce kowa ya tsaya kowa ya dakata in ka ce Allahumma duk mala'iku sannan bakwai sun tsaya Allah zai ce kowa ya dakata ba na kira ni da sunaye na duka na yake so in bashi to kai da ake kira yin ka ce Allah aure ko Allah gida ko Allah riga ko Allah abinci ko Allah kaza sai ka ce salli ala sayyidina Muhammad Allah ba wani abu nake so da kira ka da sunayen nan naka duka salli ai adin ifadatu fuyidat ar-rahmaniyya min al-ulum wal ma'arif wal ladai wal asrar wal alwali wal haqaiq wal daqaiq wal raqaiq wal nafahati wal mawahib wal mana'i wa ma anta alayhi haqiqatihi Allah na roƙe ka ka dawwamar da kwararar ruwan saman mamakon tsabar rahama na ilmai da ma'arfa da laƙa'iku da asraru da alwaru da haƙa'iku da daƙa'iku da raƙa'iku da nafahatu wato numfashi na halara da kyaututtuka da kuma abin da ni ban san shi ba kai ne ka san shi duk ka kwararo a ina ala a cikin jawara babu sayyidina muhammad to wannan ala din shi ne ma'anar sayyidina muhammadu wato a bisa shugabanmu annan muhammadu shi ko idan ka ce wato in ka ce ala sayyidina muhammadu abin da kake nufi muhammadu din nan sallallahu alaihi wasallama wato kana da a kwararo ya zuciye shi da hankalin shi da ruhin shi da asirin shi wato shi ne kaji kana cewa muhammadu kana nufin shi ma ka gano sunansa kamar yadda ka ce allahumma to kana cewa salli ala sayyidina محمد أحمد حامد محمود أهيد وهيد ماء حاشر آكل طاهي ياسين طاهر مدهر طيب سيد الرسول النبي النبي رسول الرحمة كيل جامع مختل مكسر رسول الملائم رسول الراحة كائن اسمين مدثر النظر من العبد الله حبيب الله سفيه الله نجي الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل مهم منذر مذكر الناصر الموصول النبي الرحمة نبي التوبة عريف عليكم معلوم شهير شاعر شهواته شهير شاهد شهير مشهور بشير نذير منذر نور إفراد المصباح هدي المهدي منير دائم مدعو مدعو مجيب مجال حفيظ أخوي ولي هكي قوي أمين مامون كريم مكرم متين متين مدين مؤمن مسير ذي قوة ذي همة ذي مكانة ذي إذن ذي فل مطاع مطيع كرم صدق رحمة بشرى جيف جياف جيف نعمة الله هدية الله ونعمة يسعى صراط الله صراط المستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الصالح المصطفى مصطفى منتقى أمي المختار الأجيل الجبار أبي القاسم أبي الطاهر أبي الطيب أبي إبراهيم مشفع شفيع ثاني المسلم مؤمن صادق مصدق صدق سيد سيد المرسلين إمام المتقين قائد الجند المهدمين خليل الرحمن بر مبر نبي مسيح نافع وكيل متوكل كفيل شفيع مقيم السنة مقدس روح القدس روح الحق روح القسم كاف مقتهم بالغ مبلغ شاذ نافع موصول صادق صادق هذا المولد المقدم العزيز الفاضل المفضل فاتح المفتاح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين جميع خيرات مسيء الحسنات بطول الأسرات سبيل عن الزلات سائر الشفاعة سائر المكان سائر القدم مخصوص بالإذن مخصوص بالمجد مخصوص بالشرع سائر الوسيلة سائر السيد سائر الفضيلة سائر الإبالي سائر الهجة سائر الاستقلال سائر الرداء سائر الدرجة الرفيعة سائر التاج سائر المكسرة سائر الملاء سائر المئراج سائر الكذيب سائر البراك سائر الخاتم سائر العلامة سائر البرهان سائر البيان فقيه اللسان مدهر الجنان رؤوه الرزين أذو الخير سيد الإسلام سيد الكونين أين النعيم أين الإذن سعد الله سعد الخلق خبيب الأمم علم الهدى كان القرب راجع الركب إذ العرب سائر الفرج صلى الله عليه وسلم شنو معنى صلي على سيدنا shi sa in ka za yi salatul fati ka ga wannan sunayen duka baka sani ba ha kuma in ka za yi salatul fati ka ga Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah ya Sabur duk ka ga sunan Allah duka sai da ka yawa dole shiga wala ta kuma malu wala kabi ilmu abinda baka san shi ba ja bai kur kar ka kuskura ka je ka zago abinda zai sa a ci dukkan familin kuma duk zai wuta Allah in ka zargi annabi Allah zai ce tun daga kai ka duhu ne ku gaba ɗaya wuta haula irin jannatu la ubali kawai ka ga muku bala'i to ko da ka shine malan wato sayyidina shi din ala sayyidina Muhammad to kamar ni tambaya yayi tambaya ce kai wai ya ne ne sunayen nan mai yawa haka domin larawa sun ce kasar fil asma'i ta duhu ala sharafin mukamma yawan sunaye yana nuna mai sunan babba ne to tun da ko sunayen nan dan ira ne billahi la ilaha illa duk nagartar mutum aka sa mai suna daya aka kara na biyu na uku aka zarfi billahi ne na biyar ya kai na dan na biyar din zagi ne da ya ka zama wani mutum da sunaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba irin sunayen da aka bin kowanne kai ka ce ba kamar wannan to annabi ma ya haka sallallahu alaihi wasallam to kamar an tambayi shi shi tijan da ya karɓo jawar ki kamar daga ruhin annabi da zata annabi mai tsarki a to sai da shi wai wannan sunayen da aka gano masu yawan nan wane ne ne su sai shi tijan sai ce ainur rahmatur rabbaniya ba wani bane ne waɗannan sunaye illa ma'aboci wato zatin rahmar ubangiji ma'anar ainur rahmatu ai haqiqatu zatin rahmatu in jada wa in jada haqiqa ne zatin rahmar Ubangiji samarwa da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa. Wannan rana ne guda biyu babu wani bawa ɗaya da ya yi hinta gaba da mutum daga cikin wato wannan wato wannan rama guda biyu. Babu maka ga dukkan samun ne wato ya samu wannan wato rahama ta ainihin rahmatin rabbaniya. shi ne shi ya fara la la tulhi da ya da fa innahu la nazartu hadha kawn iskana mursala da ba dan manzon Allah ba da ba samu wani mutum ɗaya a duniya ba domin wallahi manzon Allah shi ne in da aka zo halitta suka tsiro daga kafa annabi aka zo shi ke sai sai ga al'arsh sai ga kalamu daga kalamu shi ke sai ga lauyi sai ga al'arsh sai ga kursi sai ga mala'iku sai ga sai ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan shi ke na sai ga kowa shi ne ibn buhari sai ke cewa laulaka ya ahmadu mahmud ma tsala shamsu wa lam takhruj ad-dunya min al-adam ba dan kai ya ahmadu abu godiya to da rana ho bata fito ba to da duniya ma bata fito daga rashi ba ba tana nan cikin nashi wani gudu sai laula kama hulka shamsun wala kamaru wala nujumin wala lauhin wala kalamu ba dan kai ya rasulullahi da ba a halicci rana ba da ba a halicci wata ba da ba a yi taurari ba da babu lauhi babu kalamu ba dan kai ya rasulullahi shi ne anan abul abbas murfi ke cewa الأنبياء كلهم خلقون من الرحمة ونبينا صلى الله عليه وسلم هو عين الرحمة dukkan annabawan Allah baki daya an halice su ne daga rahama amma annabi Muhammad shine hakikanin rahama sallallahu alaihi wasallam anan ne shi tijjar da Allah ta'ala anhu Allah kara mar yadda yake cewa sunniya sallallahu alaihi wasallam ainur rahmat abin da yasa ka ga mun an mun ambaci annabi Muhammad da suna hakikanin zatin rahmar Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matattaran rahmar Allah baki daya في إفادة الوجود أتكون ظهور ساموة فإنه بعد أن ولولا وبعد شيلا بعد سامور النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وجود بعد ساموة من وجود غير سامن من المخلوقات غابا بن عليك أصلا باكي ده فإن وجود كل موجود دون شيء سامور كون أبن سامر يا من ذوات الوجود من ذات ذات ساموة mutawakkilin ala arziki ya tuje ne abin tsayarwa ne abin dakatarwa ne wato a bisa gabatuwar samuwar annabi Muhammadu ba dan annabi ya samu ba da baka samu ba da ubanka Adam ma bai samu ba babarka Hawwa ma da bata samu ba ni yaji da zalika ne daga samuwar wannan samuwa fa innahu maulahu da ba dan shi sallallahu alaihi wasallam ma khuliqa shay'un min al-aqwam sai ku yanci da ba halitta komai a cikin halitta wato halitta baki daya wala rahima shay'un minha da ba dan annabi da Allah bai ji kan komai komai ba ko zarra da Allah da yake tausayin ta ba dan annabi ne Allah tabaraka ta'ala ya samar da musulunci tausayin mu to sannan Sheikh Ziyar Allah ta'ala ne yace la bi wujudi wala bi ifa bi ifadati rahmati ba wai dai samuwa ba haka nan ma wurin zuwa da rahmat fa ifadati wujudi kaga kwararo أدري يقول الأكوان أبو تذكر سامور كوني وفاض من ذاته الكريمة هنا قرار يعني ذات النبي من جرمة شوفا annabi nan ke iya har ma mun faɗi muka ce idan mutum yana so a haifa masa ɗa namiji matarsa tana tayuwar mata sai ita da cikinta sai iya Allah salatu ce Allah idan ka bani ɗa namiji zan sa suna Muhammadu to ko mace ne Allah zai ce malaika zai canza shi koma namiji to ya rubu naka kuma ka cika alƙawari dan kar ya muka na bai ta ni kai ga alƙawari wato na ke ciya ciya ke ba to wallahi kana yi don yau kanka wallahi in har kai alƙawari zaka sa annabi baka sa ba to zaka yi haɗuwa kuma da abin da ba shi bane sai zaka in kai alƙawari ka cika alƙawari albishirinka idan ka sa ɗanka suna Muhammadu ranar aljama idan za a yi sami kama fara yi sami Allah zai ce wani mala'ika ya tashi wani mala'ika ya tashi za a ce shi da shi ne kiyama duk wanda sunansa Muhammadu shiga aljanna ba ya sami to kaga shi ko sai ce na ba ba to dan ko hannun ka sai shigar da kai sai raka sunan wato annabi kai lamarin annabi ya girmama eh shine ne annabi ke cewa lamarin ka ya fita mamaki to sai da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine ne wannan irin baiwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan kwararowar ramar Allah tabaraka taala da yake kowa daga ainihin wato halara ilahiyya akan kowa na jumlar arziki da kyaututtuka da baye baye na ilimai da sunan Allah tabaraka taala da sunayensa da sanin kamalar uluhiyyar Allah da ahwali na kauni da asiraran kauni da amfaninta da cutarta da hukunce hukunce na ubangiji tabaraka taala amru da nahi baki ɗaya su wato muna samun jin daɗi da wannan samuwa ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kashe ce fa kanzul baraya wa wa sirru ilahi fa la ilaha la tuzi ariban talaka annabi shine taskar da halitta Allah suke cin abinci a ciki yasa gurgurdan gano annabi gurgurdan ta tsaitiyar wahalar ka duniya billahi annabi idan mutum ya zurfi cikin gane annabi ko gishiri iyali ta ce bawo cikin annabi sai ya dauko ya bata amma akwai akwai shehu mulki yardi da yayi sai da ƙwafa sanin annabi da ta kuwa cikin ainihin fahimtar annabi wata rana na auradin sa da daddare matar sa ta ce wanta nuna ya ta sha ka san mata in suka samu yi akwai mulki ita yanzu dai ya aina ya kusa ita ba Allah maran nuna za ta sha shi ke nan da ya za tarbi za tarbi ya goye kan bai ta fito ga ainihin shi su zama ya aiko da shi a buɗe ƙofa ta karba tana buɗe ƙofa sai ga wani rawani a rike da ƙoƙo a hannun shi tana haɗe da shi ta faɗi ta tuno ya tashi ya karɓi nuna yake tafi abin kai aji ya zuba mata da ran cewa mai kuka sha ba dai ne bane ga nan sha idan haka ya gari ya yi ta kuma shari'a ta sai to haka haka ne to tsabar sani ne in mutum ya san abin wallahi wahala sai ta takaituwa ba abin da ke janyo wahala ta takaita illa mutum ya gane annabi fahimci in mutum ya gano annabi zai gano komai daga wurin sa yake zuwa in ko daga wurin sa yake zuwa ta annabi ya fi kwata sai da za ka yi wahala ba kamar ba gano wani shi ne ka buga can ka buga can ka buga can ka buga can har ma mutum ya je ya kai ga ma zai iya ma rabuwa da addini a kai ya samu abin duniya to sai da ka ayi yan wa mu kiyaye wannan to mai zalla sallallahu alaihi wasallam shine duk waɗannan abubuwa da muka zana wannan abubuwa ko ne muka zana kai mutum dauka wai sai ta zani ne rabi kai ko kuma Allah tabaraka ta'ala kansa ya ce wa rahmatu wasa'at kullu shay kai ma shay ne ba mun sai kai kayar iblis ba iblis sai rubar fahimtar wannan shaytan ma idan yana annabi sai ya tsallaka ne ta sama idan ya tuna annabi har ruga yake zai taɓo bangon duniyar gabar mai bayan ta mutuwan ma ya tsalle ilminna to yaya kai ne ne ka tuna mai ba za ka tare mutane a imon duba wata ran salu bin abdullahi tussan ya gan shi ya fito daga kasuwa da gurasa a hannun shi yana su tsayara ba kaya a jikin shi yana fita ya sai salu ce haba iblis kai da Allah ya tsine maka kuma ne wanka tuba kuma ka zo kuma har da wani dariya kana sheka dariya irin dariyar baka haɗin ya ce yaya kake irin wannan ai bai kamata ba ya kamata sai shi ya ɗan sun cire gura a bakin sai ce kai na ji maka Allah ya tsine sai ta ba ga nan ba Qur'ani muna ta karanta sai ta to kai duk karatun ka har yanzu baka kai inda Allah ya ce wa rahmatu wa ta kullu shay'in ba wa ana shay'un min al-muhdathat ni ma shay'u ne a cikin rahama ta min ku ya gani kowane abu da madadi annabi ya ci da kowane abu ya shayar da shi madadi rahamar Allah ta ishi kowane abu to ni ma wani abu ne a cikin halitta sai sa ne ce ka ga iblis ne fa ba jahili bane kar ka dauka irin mutanen ne ba ya ka dan ai Allah ba nan ya ba ci gaba da ayar ba ya ce ta ci wani ne ne ta kula ba ai na an kuma ta ga kai kana cikin masu tsoron Allah ne an ce ayar za a kattaba ta akan masu tsoron Allah sai sai dan sai ce au to za ka jayya ne da ni ka manta da ni ne nan malaiku da ni ta addanci ne aka bidda ne zama shugaban shedani to bari ka ji a ina maka magana akan albaki kana mai magana akan albani ko ar-rahmatu suratul rabbi wattaqa suratul abdi aina misali min albaki na ce maka wani ko ta kullu shi kana ne yake min bibi subhanallah rahama kai kuma kana min magana akan rahama sifar ubangiji tsoro kan sifar bawa ne to dai na magana akan wani ya yake magana akan karar ne sai za da ya shu sun tuna da cin gurata su da wani dame shi kawai gaba ne to in dai mutum ya kai amma har ya ba da hujja wanda yake da yin lalacewar mutum in aka ce shaidan dole mutum ya saurara to shi kan shi ya tuna annabi tsalli ta kamar ta sama to da mun shi sa Allah tabaraka ta'ala ce wa rahmatu laka kullu shay kuma a gare shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to da ka ga duk wannan yana cikin ma'anar ainihin rahmatar rabbaniyya dan ne da anna asluhu sallallahu alaihi wasallam rahmatu asalin manzo Allah rahama ne amma kan mutum ta to ya kuma yace annabi rahama ne kuma ya ana yaki ana tsinke mutane kai kamar kafirai ko tura ka yi sun irin wannan bayanan sa ya za a ce rahama kuma an ce yana yin yaki kuma gashi gashi wasu za su je wuta to idan mutum ya zai wannan tambayar amsar da za ka bashi ka gaya masa babu sarki a garin su idan akwai sarki a garin su misali ba ga bush ba to bush ya zama saboda tausayinsa ko da taimako da ake cewa ko suna yi ya zama na duk wanda ya zo fada shi ya matsa mai wuri ya zauna kuma hanci ya matsa ya zauna ya ta dariya kai a kowane irin mai zaka yi tiya ya ce kwarjinin mulkin su zai zai tabbata wannan intikamin da ake yi shi ne kwarjinin mulki a kai ne kai ne mai komai amma kuma duk wanda ya taɓa hukuncin hukunci da dokoki za a yanke ne hukunci a gaban kowa kowa ya gani to sun fada su ta ƙara kwarjini wannan duk abubuwan da annabi ya yaki taɓa hukuncin Allah ne da rena kwarjinin halarar Allah tabaraka wa ta'ala sai annabi ya ne ta kobi to da an gane Allah kuma shi ke sai sai ne shi tsakanin ka tsakanin annabi da bawa shi yasa annabi ya ne ta kobi amma ba dan wani abu ba sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai wannan rahama ta farko shi ne rahama ta madadi na zahiri rahama ta biyu rahama ta madadi na babu menene rahama na madadi na zahiri madadi na zahiri shi ne kowa da kowa yana ci har shi dan da muka faɗi alƙalami da allo da al'arshi da kursi da sammai bakwai da kasai bakwai da mala'iku da rawahanai da aljanu da mutane da shedanu da hayuna da ɗabi'u da anasir da ajramu da aljanna da wuta da da dukkan dabbobi da itatuwa da koramu da tekuna baki ɗaya kowa kafiri da musulmi kowa yana cikin wannan madadin rahama ta farko to shine wato a cikin ita wannan wannan wannan madadin wannan ramar ta farko ita ce daukar wa ma'ar sallaka illa rahmatan lil alamin to amma ta ba'ini wannan ta shafi annabawa da manzanni da mala'iku da siddiqai da shahidai da salihai da waliyai da arifai da mu'minai da sauran da aljanna da hurin ilim da sauran abin da ya shafi yan aljanna to ita ce Allah tabaraka ta'ala ke cewa kana bil mu'minina rahima sai da ka wannan shine ainihin wato ainihin rahoti a rabbaniya ko sauran lokaci sai wani babban bawan Allah da barka ta nana kiran shi a Sheikh Abdul Qadir bin Yuhi bin bin Mustafa Al-Hasani Al-Jazairi a lokacin da zai fassara wa ma'arifin naka illa rahmatan lil alamin sai ce ilam annahu laysa al-murad min irsal min irsal rahmatan lil alamin huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haythu zuhur jismihi sharih tabi'i faqat kai malam karka dauka ya an ce malam Allah kan yara mutum bil alamin karka dauka manufa Allah aiko annabi rahama ga talikai shine aiko shi wato ta bangaren jikin shi na zahiri mai tsarki din nan jikin irin na dabi'a wanda muka sani yace ko da ko malamai wai kan da jamhurin mufassirin wa ammatin wa in qala zalika ko da ko malaman tafsiri da shi sun fassara haka yace to ba haka Allah yake nufi fa innahu min hadhihi al-ayati ghayru anni haythu za wato ghayru anni rahmatan lil alamin in aka ce wannan ne wannan da muke bayani akai ainihin rahmatar rabbaniya ba wai ana nufi ta wannan fuskar ta zuwan jikin Allah sallallahu alaihi wasallam in wannan jiki ne kai ake magana to ashe bai gani kowa ba dan wani ta gashi yace to abin da zaka lura فإن العالم اسم لما في الحق معنى العالم سونا نجفاء أبن دبع الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بل المراد إرسال أبن في بالشيء عن أيكم غلة الله كما رحمة ذلك لا كتا من حيث حقيقة أنا مغنى بانغرا حقيقة من النبض التي هي حقيقة الحقائق وأن ذاك الشيء ليس حقيقة من حقيقة تبانغرا روح النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذاك الشيء روح الأرواح shi ne ko da mai domin shayin magana cewa annabi wato fahimtarsa ta kafi biyu sai da ka yin har kana zikirori irin wannan na dalila kuma kalmar almajirin shi ibrahim kar ka zauna a cikin wanda suke fahimtar annabi dan abdullahi dan amina ya mutu a maka an binne shi ya mutu an haife shi a maka ya mutu a madina to in ka shiga cikin wannan madadin ka ya yanke daga ran da ya mutu wallahi tallahi wannan yini ne zurfi mutane su lura da kyau su ne waɗanda ake faɗi cewa a fa'in mata an kutu na in kalatu ala ga duku to man yin kalba ala kin harin da darran lafiya to kuma da su ake magana in maka la ta bi mana abakta wani ke kallon shi dan Abdullahi dan Amina menene an ji mai yaki ciwo a udu an karya mara hakuri an tsira mai mahaifar dabba to wannan su ne annabinsu ba shi da wanda ya ga dama amma wanda ya gano sallallahu alaihi sallama a matsayin sa na wannan ainihin rahmatar rabbani wanda muke so mu bayani a yanzu to shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala yake cewa innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi har yanzu yana shirye ya zuwa farki madina sallallahu alaihi wasallam to haka abin yake wancan nashi ya mutu wannan wanda ya fahimci wannan shi annabin sa yana nan shi yasa a kayan suke haɗuwa da shi wanda suka tabbatar da wannan suke haɗuwa da shi su karɓa abin da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara za su karɓa a hannunsa to wannan shi ne ainihin wato abin nufi da da da da da da wannan domin cewa hakikanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin rama wacce ta ishe kowane abu ta gani kowane abu har sunayen Allah tabaraka ta'ala dan da dan da ba a san sunayen Allah ba balle an tsohon Allah balle zatin Allah din a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato wa huwa awwal shay'in fataka